العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك إن السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda ya dace da 18 ga watan biyu hijirar miladiya 2026 mun haɗu a wannan wuri mai albarka daga nan masallacin ihya'us sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fajar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya yau kamar yadda na faɗa ɗaya ne ga watan ramadan za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna neman taimakon allah da agaji a cikin abin da za mu karanta wajen faɗan daidai da fassara daidai da kuma fahimtar daidai Allah ta'ala ya ba mu aiki da daidai ba mana taufiki kafin mu shiga karatu kai tsaye in ba a manta ba shekarar da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma cikin suratul anbiya yau za mu tashi a farkon aya ta goma daga kanta za mu tashi insha Allahu zuwa abin da ya sawwaka kafin nan muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana falala da baiwa da rahama ya ba mu tsawon rai har muka sake ganin wannan shekara waɗansu da dama sun ci burinsu ga wannan azumin ba su gan shi ba sun koma ga Allah subhanahu wata'ala wanda sun fika a komai sun fika a ɗaukaka sun fika a komai a duniya abin da ke wurin Allah kuma Allah ne ya sani azumin bara idan ba abanta ba mun yi shi da janar buhari kaga bana babu shi an yi shi da aminu dan tata kaga babu shi an yi shi da dr idris abdulaziz dutsen tanshi shi ma babu shi an yi shi da shek ɗayar usman bauchi shi ma babu shi wannan kaɗan ne daga cikin misalai in ana magana ya yi nasu wanda suka rasu wannan ba su da iyaka dubbai ne na faɗi waɗanda yake kowa a ƙasa ya san su kenan to saboda haka kai da allah baka tsawon rai ba kafi su wayo ko dabara ba ne ba rahama ce falala ne na allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama wajibi a masa a masa godiya a kai abu na biyu da allah ba mu rai kuma ya ba mu lafiya yanzu akwai wanda yana na amma yana asibiti yana so a yi azumin da shi ma ba zai iya ba wani ma bai san inda yake ba akwai wanda kuma yana gida a kwance ba zai iya azumin ba to idan allah ya baka tsawon rai ya kuma baka lafiya wajibi ne a gode wa allah bisa wannan ni'iman allah muna gode maka bisa wannan ni'ima fatan mu shine allah ya ba mu sabati ya ba mu ikon aikata abin da zai karba ya yarda da mu ya azurta mu da rahama da gafara da afuwa da itikun minan nari da ake samu cikin wannan wata mai albarka wata ramadana wata ne na ibada yan uwa a dage da ibada cikin wannan watan ramadanu madrasatun haka malamai suke cewa shi watan ramadan makaranta ne wacce idan aka shiga ana so a fita da sakamako mai kyau duk wanda ya shiga makaranta babban abin da yake bude fita da results mai kyau haka ne ko ba haka ba to haka shi ma ta ramadan ka yau kanka tarbiya ka yau kanka training a cikin wannan wata don a samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala sannan tafsirin alkur'ani mai girma Allah mana wani irin baiwa a wannan ƙasa ta Najeriya wanda a dinga taruwa wata Ramadana ana fassara Qur'ani kusan a duniya mu muka fara wannan abu duk inda ga ana yin shi daga Najeriya suka koya Najeriya ma daga arewa duk duniya gaba ɗaya ba a san wannan al'adan ba kuma wannan ya dace da ainihin a menene manufofi na shari'ar musulunci saboda haka wannan mafalala ce da Allah ya mana duk kasashen da suke a duniya a yau tafsirin watan azumi daga wajen suka koya Allah muna gode maka bisa wannan ni'ima saboda wata ne na alkur'ani alkur'ani kuma ba karanta shi kaɗai ba a san fassarar shi da ma'anoni shi sai ake taruwa kuma ana karantawa ana fassarawa fata shine Allah karɓa mana kafin mu shiga karatu za mu yi amfani da wannan majalisi da kafofin yada bayanai na zamani mu yi kira zuwa ga mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammad inuwa yahaya dan majan gombe shugaban gwamnonin arewacin najeriya northern governors forum muna hada shi da allah kuma dan girman allah matsayin shi na musulmi wanda yake da kishin addini ya tausaya wa mutane 'yan uwanshi musulmai wannan doka na mashin a cikin watan ramadan don allah a sassauta shi saboda tsakani da allah an shiga haƙoƙin bayan allah da yawa ba mu ce a dawo da a caɓa ba amma masu private da za su je wurin karatu su je sallan asham ga tahajjud na zuwa a ci a garin musulmai an hana wallahi an zalunci mutane kuma mu sani wannan mulkin is transit na 'yan kwanaki ne saboda aka yi amfani da shi wajen neman yardan Allah subhanahu wata'ala shi yasa muna roƙon shi don girman Allah da duk waɗanda suke tare da shi da su ma jami'an tsaro su kalli girman Allah su kalli darajar wannan watan su sassauta wa mutane duk hanyar da zamu bi na isar da saƙo wallahi muni a ɓoye kenan nake nufi saƙon bai je ba to tunda baya zuwa ta sirru ɗin to bari mu faɗe shi a bayyane kada ya kalli masu maganan kada ya kalli mutanen garin ya kalli girman Allah ya kalli darajar watan ramadana din wallahi mutane da dama ba za su iya zuwa tafsiri ba mutane da dama ba za su je tahajjud ba kenan to me alkhairin gari idan babu irin wannan ibada din wannan fa shi zaunar da mu lafiya ba jami'an tsaro ba wallahi salloli da ake da alkur'ani da ake karanta da addu'o'i da ake wallahi shi ke rike da mu a Najeriya to ina aka ce wannan ɗin ma an hana to me muke nufi kenan shi yasa dan girman Allah muna roƙon su su kalli darajar watan su kalli darajar alkur'ani a sassauta wannan dokan na masu private a ba su daman su je tafsiri su je asham su je tahajjud in sun ga dama su dawo da shi bayan ramadana ba wai hakan muke so ba amma dai a kalli darajar wannan watan gwamnan jihar adamawa ci wannan fintiri doka ne a adamawa daga karfe goma dare babu keke napep amma idan ramadan ya zo cirewa ake sai su kwana suna aiki saboda albarkacin watan ramadan ga gwamnan jihar bauchi kauran bauchi yanzu haka abin da ya ce jiya tun daga yau har a gama ramadana aikin gwamnati daga ran alhamis a monday zuwa alhamis amma da shi karfe uku za a tashi ran juma'a kuma karfe daya an sassauta saboda darajar watan ramadana an rage awannin aikin gwamnati ina fata an gane duk waɗannan makwabtanmu ne kuma muna ganin gwamnan gombe kamar mafi su fahimtar addini sosai a bisa kyakkyawan zaton da muke yi to don allah mai girma gwamna a taimaka don girma allah ba don masu maganan ba a sassauta wannan doka don kai ma allah sassauta maka ranar gobe kiyama allah samu gama lafiya wabillahi tawfiq wa alaihi tukulan وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙar an zanna ilaikum kitaban, tabbas wallahi haƙiƙa mun sauƙar da littafi zuwa gare ku, fihi zikirukum a cikin wannan littafin akwai ambatonku, fihi zikirukum akwai ɗaukakanku afala taqilun shin ba za ku hankalta ba shin ba za ku yi hankali ba ne ba Allah subhanahu ta'ala yana gaya wa duniya gaba ɗaya musamman mu musulmai waɗanda muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka imani da alƙur'ani musamman laraba wanda annabi rayu da su ƙur'ani ya sauka a gabansu da yarensu Allah ya ce laqad anzalna ilaikum kitaban haƙiƙa tabbas wallahi mun saukar da littafi zuwa gare ku fihi zikirukum a cikin littafin akwai ɗaukakan ya ku musulmai ku yi riko da wannan littafin za ku samu ɗaukaka za ku samu daraja duk lokacin da musulmi ya sake alkur'ani ya kama wani abu to ya kama gaibu ya sake reshe ne ya kama ganye idan kana son ɗaukaka ka rike alƙur'ani mai girma Allah ce fihi zikirukum Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda turjamanul Qur'an yace ai fihi sharafukum a cikin Qur'ani akwai ɗaukakan ku inji Abdullah bin Abbas wa qala al-Hasan Hasan al-Basri yake cewa fihi dinukum a cikin alkur'ani akwai bayanin addinin ku filla filla daki daki imamu mujahid ya ce fihi hadithukum a cikin shi akwai labarin ku duk da zai koma ne zuwa ga abu guda ɗaya mai riko da alkur'ani ya zo mana da komai ya mana bayanin maganin matsalolinmu kar mu bar alkur'ani mu je muna neman mafita a wani wuri duk lokacin da ka rike alkur'ani ka samu ɗaukaka allah ce wa innahu la zikirun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin sahihu muslim daga Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala yace manzon rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan littafin wa ya da'u bihi akhari yana kuma kaskantar da waɗansu mutane da wannan littafin wato ashe qur'ani na daga darajar waɗansu mutane yana kuma kaskantar da waɗansu mutane kamar da Allah faɗa dangane da tashin kiyama yace idza waqatil waqi'a laysa liwaqatiha kadhibatun yace khafidatun rafi'atun tashin kiyama khafidatun ce tana kaskantar da waɗansu mutane rafi'atun kuma tana daga darajar waɗansu mutane sau da dama za a ga mutum a duniya mai daraja ne amma ranar gobe kiyama shine mafi kaskancin kaskantattu a nan duniya za a ga wani mutum ba kowan komai ba kana ganin shi kaskantacce talaka ba shi da iko ba shi da komai amma ranar gobe kiyama kuma yana cikin manya-manyan mutane masu daraja shi sa wani daga cikin magabata ke cewa man arada al-akhirata fa alaihi bil qur'an duk wanda ke son lahira to rike al-qur'ani idan kana son aljanna kamar kalkalewa alkur'ani mai girma wa man arada duniya wanda ma yake son duniya din fa alaihi bil qur'an shi ma ya rike alkur'ani yace wa man arada huma duk wanda ke son duka biyu yana son duniya yana son lahira fa alaihi bil qur'an ya rike alkur'ani mai girma dama duka biyun ake so ai ko ba haka ba yasa ko wani yana zuwa bara a masallacin mu kullum ya zo sallah shi sai ya yi nemi taimako sai wani ya ce da shi wai kai wane sallah ke kawo ka ne kan ko bara ya kamata ka yi guda ɗaya in aljanna ka zo nema ka zo kai sallah ka tafi in kuma duniya kake nema to kar ka yi sallah ka tsaya ka yi bara ya ce wa gaya maka Allah ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan yace duka biyu yake so yayi sallah kuma a bashi sadaka to man aradahu ma fa alaihi bil qur'an duk wanda yake son duniya da lahira ya rike alkur'ani shi yasa yan uwa masu girma musulmi darajar shi wallahi na cikin addini duk lokacin da kace wai kai kana jin kunya ka bayyana identity ɗinka a matsayinka na musulmi to a lokacin ka kaskanta waɗanda kuma kake jin kunyan saboda su ko kake ɓoye bayyana addinin naka baka da daraja a wurinsu shi yasa a yau abin da yasa musulmi suke kaskanta saboda mai sun yi nesa da alkur'ani mai girma suna neman ɗaukaka a wurin da ba nan Allah ajiye ɗaukakar ba suna neman mafita a wurin da ba nan mafitan yake ba shi yasa nake ba da labari jiya a wani lacca da muka yi da daddare nake cewa wani abu ya bani mamaki wata rana wani ne ya bani labari sai labarin ya ban mamaki a lokacin da aka 11 september harin nan na new york city na twin towers a wannan lokacin akwai wani mutum dan sudan ne wanda na san shi ya san ne muna sallah masallaci ɗaya da shi sai ba mu labari ya ce matarsa kullum tana sa niqabi in za ta fita ta sa hijabi har ƙasa kuma ga niqabi kuma a amerika ba a kano ko a maiduguri ko a madina ko a riyad ba ina fata an gane haka take shiga ko ina to da aka kai harin 11 september kowa ya san an damu musulmi a duniya an damu musulmi a airport ne a wuraren tarurruka ne a asusun bankuna ne komai kungiyoyin addini babu wanda ba a takura ba aka sa musulmai sunan 'yan ta'adda wayar kuma sunan 'yan ta'addan su suka shirya harinsu to shi ne ya ce sai ya gaya wa matarsa ya ce to wance kin ga halin da muke ciki fa yanzu an sa musulmai a gaba ki daina saka wannan niqabin kaga maganar nashi kamar tana making sense ko ba haka ba yana ba ta shawara an takura musulmai ga FBI ga CIA ga wane ne jasus ko ina da ya gama bayani tana sauraron shi sai ta ce to bari in tambaye ka a lokacin da aka samu a gaba ake so a cinye mu a lokaci ya kamata mu rike Allah ko a lokaci ya kamata mu guji Allah kun gane magana ta ce masa ai a yanzu ne ya kamata mu ƙara makalkale Allah saboda makiya sun sako mu a gaba amma kuma kai kana ba da shawaran a sassauta ta ce ai a nan ne mafitan yake ya ce wallahi sai jikin shi ya sanyi ya ce haka ya bata ta ci gaba da yadda take bata canza ba kuma ko sau ɗaya ba taɓa tsaye da ya ta ana bincikanta ba ko sau ɗaya babu wani ɗan sanda ko custom ko immigration ko wane ne ko a iyakar da ta tsaye da ita ta shiga ko za ta fita yake mata tambaya don me take sa wannan niqabi yace hasali ma shi sai a tsaye da shi ana mishi tambaya ita a bari ta wuce yace imanin shi ya rauni to shi sa Allah ce fihi dhikrukum a ciki akwai ɗaukakan ku da darajan ku duk yana cikin addini Allah ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba lalle ya kamata mu hankalta mu gane ba mu da gata wallahi sai Allah ba mu da ainihin mafita sai a wurin Allah mafitan kuma Allah ya ba mu mu rike alkur'ani mu rike hadisi mu rike karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce ne وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون
الله سبحانه وتعالى يا بام العباري يتي وكم نوى نوى قسمنا muka karya min karyatin na alkaryu daban-daban kanar zalimatan wanda wannan alkaryan ta kasance azzaluma wa an sha'ana ba da haƙauman akharin sannan muka ƙirƙiro muka halarci waɗansu mutane sababbi bayan mun karya wannan alƙaryan bayan mun halakar da wannan alƙarya malamai suka ce wa kam ɗin nan suka ce khabariyatu ne mufidatu littaksiri wa hiya fi mahalli nasbin ala annaha maf'ulun muqaddam li fi'li qasamna ɗaliban nahu za su fahimce ni insha Allah Allah yake cewa wa kam nawa nawa ai wannan tana nuna kaman yawan abu ne wato da yawa kasamna muka karya muka dammara imam al-qurtubi yake cewa kalman kasamna shine wato a karya abu ya zamo an gama da shi an halakar da shi wato Allah na ba da labarin cewa ya halakar da alkari masu tarin yawa an yi zamunna daban-daban an yi manya-manyan garuruka an yi manya-manyan dauloli Allah ya ce amma kasamna mun karya ta mun halakar da ita mun dammara ta saboda me kana zalimatan ta kasance azzaluma saboda zaluncin da alƙargen ta yi Allah ce sai muka halakar da ita sai muka dammara ta wa an sha'ana ba'daha qauman akharin sai muka kirkiro waɗansu mutane kuma bayan mun halakar da waɗannan Allah ba da labari a wurare daban-daban yace kam ahlakana min alquruni min ba'di nuhin wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira yace wa kam ahlakana min alquruni nawa nawa muka halakar na alqaryu daban-daban min ba'dunihim bayan annabi nuhu wato bayan an halakar da mutanen annabi nuhu an dammara su ba wai an gama kenan ba Allah ya ci gaba da halakar da waɗansu alƙaryu saboda mai kana zalimatan sun kasance azzalumai to kaga Allah ce ya halakar da alƙarya saboda alƙaryan ta yi zalunci alƙarya tana zalunci ne ban gane ko kun gane ba tana yi ba ta yi sai da mutanen ina fata an fahimta Allah sai jingina aikin zuwa ga wannan garin yanzu alal misali kamar ka ce Abuja azzaluma ce Abuja tana zalunci ne ina fata an gane sai dai mutanen cikinta watakila ina fata an gane yau nan ma watakila kun fahimci abin ko yau kanan zalimatan amma a yare na mutane har a yau ana amfani da sunan gari ana nufin mutanen gari ko da idan kana jin labaru ko da na hausa ne irin su bbc sai ka ji sun ce ankara ta ce kaza suna nufin gwamnatin toki ta ce kaza ko su ce washington ta ce kaza suna nufin gwamnatin amerika ko su ce tehran ta ce kaza ko riyadh ta ce kaza an gane ko suna nufin gwamnatin wannan garin haka idan ka ce abuja ta yi kaza kana nufin masu abuja ne suka yi kaza din ba talakawa ba 'yan yanya da mararraba ba da su ake ba asalin abuja yauwa to sai allah ya ce ya halakar da alkariyu kana zalimatan waɗanda suka kasance alkariyar ta kasance azzaluma wa an sha'ana ba da haƙauman akharin wannan ke nuna cewa duk lokacin da al'umma za ta yi zalunci idan kaga allah ya kyale ta to kawai jinkiri yake wata wallahi zalunci bai taɓa ɗorewa ba a ban ƙasa har abada zalunci yana da limitation yana da iyaka akwai limit ɗin da zai ƙare allah ce fa ka min ƙaryatin a halaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa birin mu'attalatin wa qasrin mashi yace nawa nawa muka halakal na alƙaryu daban-daban fa hiya khawiyatun ala urushiha ka ganta ta rubta akan rufinta ta durƙusa wa birin mu'attala ga rijiyoyi nan waɗanda aka wofintar da su wa ƙasirin mashi ga manya-manyan gidaje na mulki sun zamo tarihi kuma har yau a duniya idan kana yau za ga waɗannan abubuwa hatta fir'auna da kake jin labari shi ka je garin lokzo a misra kaga inda fir'auna suka rayu za ka ga gine-ginen da a duniya babu irinsu har yau kuma ba za a yin irinsu ba ko da a haram pyramid kenan ko da pyramid a duniya har yau an kasa yin irin shi waɗanda suka yi na misira na egypt sun tafi da iliminsu amerika ta kasa yi china ta kasa yi kowa ya kasa yi to kaga amma duk da wannan abu inda suka kai ka je ka kalli irin adawa da samudawa irin ilimin da allah ya ba su na yin gidaje a cikin dutse mu yanzu idan ka je kaga wai an fasa dutse an yi hanya sai kana mamaki su ba fasa dutse suke wai su yi hanya ba irin tunnel da ake da sha a makka a su gidaje suke a cikin shi yadda ake fafake a yi hanya su za su gidaje da ɗaki da falo da kicin da komai sun tafi da wannan ilimi ko babu shi har yau babu wanda ya sake irin wannan abu to sai allah yake cewa an yi alkari manya-manya masu manya-manyan gine-gine amma sun tafi da iliminsu allah yake cewa ka ayyin min karyatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhaha wa ilayil masir nawa nawa akai alqaryu manya manyan birane yace amlaitu laha sai muka mata jinkiri ita alqaryar su wannan mutanen da suke zalunci saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda iko ko saboda fawa suka zama azzalumai Allah ce amlaitu laha sai muka musu jinkiri su yi ta morewa suna ganin kama Allah ba zai kama su ba yanzu akwai azzaluman da suna ganin fa sun ci bulus ne kawai su taka kowa su kare kowa ba abin da zai faru Allah ce amlaitu laha jinkiri kawai nake musu thumma akhastu hawa ilayhi al-masir a kwana a tashi Allah zai damke su yace koma koma a gare ni take Allah kiyaye to shi yasa zalunci babban bala'i ne wani mai baiti yace ainal muluku dawi tijani min yamanin wa aina minhum akalilun wa tijanu wa aina ma shadahu shaddadu min fi iramin wa aina ma sasahu fil fursi sasanu wa aina ma hazahu qarunu min dhahabin wa aina adun wa shaddadun wa qattanun ata'ala al kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw wa ka'an al qawma ma kanu duk zaluncin da za a yi na zalunci a yau ba zai kawo wannan fir'auna yi ba da karuna da hamana da shaddadu da qahtanu sun yi mulkin da har abada ba za a sake irin shi ba to amma duk da wannan abun kuma Allah ya dammara su ya halakar da su sun zamo tarihi shine wa kan min qaryatin nawa nawa wa kan qasamna min qaryatin kana zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin Allah ce falamma ahassu ba'sana a lokacin da suka hararo azaban mu na zuwa suka gane lalle Allah zai damke su idahum minha yarkudun sai kaga sun fita a 180 sun arce a guje suna gudu don kar Allah ya kama su idan kana so ka gane wannan misalin ka kalli in aka samu wani irin bala'i ya faru a wurin da ake sabon Allah ko a ce a bakin beach ana sabon Allah ana shaye-shayen giya an yi tsirara ana rashin mutunci sai a samu girgizan ƙasa daga cikin teku daga irin gudun ceton rai da mutane suke haka ne ko ba haka ba ko a tv in ka taba gani ka kalli lokacin da aka yi tsunami na a indonesia in ka kalli abin yadda ya faru da yadda mutane ke gudu amma gudun ba zai amfane su ba saboda wannan ruwan yana gudun kilomita 150 a cikin awa daya ina za ka je ba zai kama ka ba sannan duk abin da ya tinkara kuma sai ga ya kawar da shi kasan wannan allah ne ya aiko da bala'i kyau asali ruwa ba zai zo kawai ya rusa gini ba a lokaci daya a wani irin karfi allah ba shi don ruwan na bala'i ne kun fanci wannan abin da kyau shi ne allah ce to falamma a hasu ba a sana idan suka samu yaƙini tabbas ga fa azaban allah ya tinkaro su idahum min hayar kudun sai kaga sun fita a guje sai allah ya ce latar kudu kar ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga ni'iman da aka muku na jin daɗi wannan horewan da kuke da gwangwajewa da morewa ku koma mana wa masakinukum da gine-gine da kuka yi da manya-manyan gidaje da manya-manyan falo da manya-manyan ɗakuna ku koma ciki ku zauna don me kuke gudu Allah na faɗa da yana musu izgilanci wasu malamai suka ce mala'iku ne ke gaya musu a lokacin da abin zai faru idan kana sabon Allah sai wani bala'i ya taho idan ka fita a guje sai mala'ika ya zo ce na za ka gudu ka koma mana ka ci gaba da iskancinka mala'ika ne zai bayyana yana gaya maka saboda isgilanci Allah ce la tarkudu kar ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin da aka jiyar da ku daɗi a cikin shi wa masakinikum da ainihin gidajenku da gine-gine da kuka yi la'allakum tus'alun watakila za a tambaye ku dangane da ni'iman da Allah ya muku amma ba ku gode mishi ba Allah maka ni'ima madadin ka gode mishi sai ka juya ni'iman zuwa ga sabon Allah subhanahu wataala karshen tabewa kenan sai Allah ya ce mi قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين قالوا suka ce a lokacin da mala'iku suka gaya musu wannan abun cewa ku daina gudu shi yasa karka kuskura a ce bala'i ya tsince ka a wurin sabon Allah domin duk inda ka mutu a nan za a tashe ka ranar gobe kiyama idan ka mutu a gidan rawa za ka tashi a gidan rawa ranar gobe kiyama in ka mutu a gidan karuwai ko a gidan giya ko duk wani wurin sabon Allah to a duk yadda ka mutu haka za ta da kai duk inda mutum ya mutu akan wannan za a tashe shi ke sa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam idan Allah na son mutum sai ya ɗauke shi aiki ista'malahu Allah da kanshi zai baka appointment later saboda me Allah zai baka wani aiki na alkhairi da zaka yi har ka mutu akai Allah ya ɗauke ka aiki kenan shine abin da hadisin ke nufi duk lokacin da kasance kanka wallahi a cikin hidiman addini ka gode wa Allah wallahi ba dabaran ka bane ba zaɓi ne na Allah subhanahu wataala ka same kanka a cikin kwamitin makaranta ko kwamitin masallaci ko kana harkar ɗaukan karatu ko duk wani abu ko taimakon addini ko kana harkar midiya ko kana harkar kaza duk wani abu ne na addini kana ciki ko kana sulhun al'umma ko duk wani abu da Allah ke so ko kana harkar agaji ko kana harkar hizba duk waɗannan ayyukan wallahi in ka samu kanka a cike ka gode da Allah wato Allah ne ɗauke ka aiki yanzu ina fata an gane albashin kuwa zai baka ranar gobe kiyama ba wannan albashin ba da ba biyan bukata haka da ko ba haka ba ko yana biyan bukata ba biya to Allah zai ɗauke ka aiki ya baka albashi mafi alkhairi kalu suka ce ya wailana kaitonmu inna kunna zalimin tabbas mun kasance azzalumai duk wanda ya saba wa Allah ran da aka kama shi shi da kanshi zai ce shi azzalumi ne zai tabbatar ranar ƙarya ta ƙare babu jayayya babu musu Allah sai ce fama zalar tilka da awahu ba su gushe ba wancan abin da suke faɗa na inna kunna zalimina ita ce da awarsu hatta ji Allahum hasidan har zuwa lokacin da muka mai da su hasidan kamar shukan da aka girbe ta hasid fa'ila bi ma'anar maf'ul an gane ku yana zuwa a larabci yasa ake kira manzan Allah alaihi wasallam da habibu habibullahi ai habibun nan mahabub kenan wanda ake so to kalmar fa'il a larabci takan zo bi ma'anar maf'ul to anan hatta ja Allahum hasidan har muka sanya suka zanto yadda ka san shukan da aka girbe khamidina suna matattu asalin kalmar khamada shine kamar mutuwan wuta kaga ai da an kunna wuta an zuba ruwa ta mutu to haka sai Allah ya siffanta su da yadda ka san wuta ta taso ta mutu haka Allah ya halakar da su shi yana ake ta khamadatin naru bi ma'ana wuta ta mutu kenan yasa albusiri ke cewa wan naru khamidatul anfas min asafin alaihi wannan sahil aini min sadami to a ƙarshe dai wannan kalman ta hasid saboda tsabar yadda Allah ya halakar da masu sabon Allah sai siffanta su da amfanin gonan da aka girbe shi idan misali amfanin gona ya tsiro ya gama nuna aka girbe shi za a iya mai da shi rayu ya tafi kenan to haka Allah siffanta su yace hasidan ne kuma hamidina sai Allah ya ce mai وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين
in kunna
إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqna as-samaa ba mu halicci sammai ba wal arda ba mu halicci ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su duk waɗannan ba mu halicce su ba la'ibin dan wasa Allah bai halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su dan wargi ba Allah ya halicce su ne da manufa shi yasa dan adam ka sani wallahi akwai manufan halittanka duk lokacin da ɗan adam bai san manufan zuwan shi duniya ba to yayi hasara suka ce tambaya ne guda uku ya kamata ka yi wa kanka na farko shine wannan duniyan da kake ciki me ka zo yi shine abu na farko sai ka ba kanka wannan amsa sannan in ka gama kuma ina za ka koma duk wanda ya zo wani abu akwai ran da zai gama shi haka ne ko ba haka ba duk wanda ya shiga makaranta akwai ran da zai gama in ya fi kowa rashin basira ma koran shi za a yi haka ne ko ba haka ba akwai withdrawal dole a kore ka ka yi sa'a ne a canja maka course in ka je can kan shirme can ma su sake har dai a kore ka kawai to shi yasa haka in aka dauke ka aiki dole akwai ran da za ka gama in ma ka shekara talatin da wani abu ko a ce ka shekara sittin da wani abu a haifi ka'idan aiki in ka alkali na a ce shekara saba'in ne ko ko makamancin haka to a takaice dai dole duk abin da ka zo yi akwai ran da za ka gama in ka je kasuwa dole akwai ran da za ka tashi ka kulle shago ka dawo haka ne ko ba haka ba in ka je gona dole akwai lokacin tashi to wannan duniyan ma ka sani me ka zo yi idan ka samu amsanta to shine in ka gama kuma ina za ka koma idan ka koma ko me zai faru tambaya ne guda uku to idan ka samu wannan amsan to ka san manufan zuwanka duniya kenan duk wanda bai kan shi wannan tambayan baya kuma amsawa to lalle yana da matsala Allah ce wa ma khalaqna samaa ba mu halicci sama ba wal arda da ƙasa wa ma bainahuma mu kenan da abin da ke tsakanin su na mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da lambuna da tekuna duk waɗannan abin da ke tsakanin su da kwari da komai Allah ce ba halicce su ba la'ibi na dan wargi shi yasa Allah ke cewa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa inna sa'ata la'atiyatun fasbahi sabahal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah ce ma khalaqna samawati ba mu halicci sammai ba wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu illa bil haqqi sai da gaskiya sai ce wa inna sa'ata la'atitu tabbas tashin kiyama mai zuwa ce Allah bai ce ba za ta zo sai ce a atiyatu eh ismul fa'il kenan ya fi fi'ili karfi wato mai zuwa ce ba ma a ce za ta zo ba balle a ce ta fasa ta riga ta zo an gama sai ce fasfahis safhal jamil Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar Allah ce ba mu halicci sama da ƙasa batilan kawai saboda ƙarya ba kai in ka kalli halittar saman nan ka san akwai wanda yi ta wanda yi wannan saman ya kamata a ce a masa rashin hankali wanda idan ita saman ta sauko ta danne mu fa kenan akwai na'urar da zai tare ta wallahi ka san babu wannan ƙasar da muke kai ya shimfiɗa ta da ya ce wal arda muke tafiya a kai muke gine-gine a kai muke komai a kai muke noma muke tona ma'adinai duk abin da muke akan wannan ƙasa in ya gada ma faice ta rubuta shi kenan don ƙasar akan wani abu take in Allah ce ɗan abin kauce su rubuta shi kenan cikin sakan ɗaya to shi sa ce batil shi ce zalika zannul ladina kafaru tunanin cewa neca ne ko moda neca ce an halicci wannan sama da kasan da abin da ke tsakani babu wani manufa kawai a yi abin da za a yi daga duniya sai kaduna allah ce zalika zannul ladina kafaru wannan zato ne irin na kafirai kana irin wannan tunanin kai ma ka shiga sahun su kenan sai allah ce fawailul lil ladina kafaru minan nar narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirci duk wanda ya kafircewa Allah to narkon azaba ta tabbata a gare shi da ganin zaka gane cewar wannan duniyar da Allah aiko ka akwai manufa kasuwancinka dole ka sa Allah ciki harkokin da kake dole ya zama akwai Allah ciki siyasanka ya zama akwai Allah ofis ɗinka ya zama akwai Allah rayuwanka gaba ɗaya da gidanka da harkokinka na yau da kullum 24/7 ya zama akwai Allah a cikin shi da ya ce ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma batilan nan kuma yace la'ibina can yace illa bil haqi duka ya halitta ne da manufa Allah sai yace law aradana an nattakhidha lahawan inda muna nufin inda mun so mu riki wani abin da zai shagaltar da mu ya sa mu zanto masu wargi Allah ce lattakhadnahu min ladunna da mun rika daga abin da ke wurin mu in kunna fa'ilina in din nan nafiya ce bi ma'ana makon na fa'ilina ai ba mu kasance masu aikata haka ba malamai suka ce mai ake nufi da wannan ayan Allah ya ce masu cewa Allah na da mata ko Allah na da ɗa ai sun yi shirme Allah ce mattakhara sahibatan wala waladan Allah bai riki mata ba kuma bai riki ɗa ba shi yasa ke cewa anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim yo wanda ba shi da mata ta ya za a ce yana da da ya za a ce yana da da bayan ba shi da mata yace wa khalaqa kulli shay'in shi ya halicci kowa da komai ya zai aure abin da ya halitta ba zai yiwa ya kamata ka aure sa'an ka ne irin ka wanda kai da ita duk mutane ne haka ne ko ba haka ba to shi ya halicci komai kuma huwa bi kulli shay'in alim sai Allah ce to inda da kuka ce maryam wai matar Allah ce ya ce inda zan riƙi mata sai na riƙa daga cikin hurul ain shi na lattakas na homin ladunna kenan da na riƙa daga can matan da suke aljanna yau ban auri matan aljanna ba sai matan da take duniya a falastinu shi na lattakas na homin ladunna kenan ya ce in kuma kun ce yana da ɗa lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhana huwallahu lahijul kahar yace inda Allah ya so ya riki da ai da shi zai zaba ba ku za ku zaba mishi ba kuma zai zaba ne lastafa min ma yakhluqu ma yasha'u da annabi Muhammad zai zaba alaihi salatu wassalam da shi zai zama dan Allah da akwai wanda ya kamata ya zama dan Allah da shine ba annabi Isa ba yace subhanahu tsarkiya tabbata a gare shi huwallahu alwahidul kahar shine Allahu shine alwahidu alqahharu kai daga jin kaharu ka san ya isa hal ta'lamu lahu samiyya ka taɓa jin mai suna irin na Allah amsa shine babu to to sai Allah ce bal bari ma dai na ƙazifu bil haƙƙi alal batili ai yanda al'amarin yake muna jifa ne da gaskiya akan ƙarya fayyadamaguhu sai ta dirkake ta ta yi rugurgu da ita ta yi mutsu mutsu da ita fa idza huwa zahiqun sai ka ta bace bat babu ita babu labarinta qul jaa al haqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqa kenan shi ita gaskiya a duk lokacin da ake yakatta a lokacin kuma take tashi sama a duk lokacin da ƙarya kaga take tashe to ƙarshen ta ne zo ina fata an gane duk lokacin da ƙarya take tashe to insha Allah ƙarshen ta ya zo Allahumma amin ke sa duk lokacin da kaga zalunci yayi yawa to ƙarshen azzalume ne ya kusa wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala fir'auna Allah bai halakar da shi ba sai da ya cika tumbatsa da zalunci ina fata an gane har yake cewa innahu la shirdamatun qalilun wa innahum lana laghaizun annabi Musa sun fusata mu za mu yi maganin su a je a gama da su kawai a lokacin Allah ce to lokaci yayi da ya atantin kashe annabi Musa da jama'ansa wa innahum lana laghaizuna Allah ce to bismillah nan kan ka tsallake red line Allah sai ya damke shi to duk lokacin da zalunci yayi yawa yayi yawa yayi yawa to ka bada lokaci karshen azzalumai ne zai zo haka duk lokacin da kaga bid'a tana tashi tana yaduwa ko shirka na tashi yana yaduwa to ka bada lokaci karshen shi ne yazo shi yasa koda mai karantar da bid'a ne a lokacin da ga yana tashe yana trending to ka dan bashi lokaci ɗayan abu guda biyu zai faru ko ka ga an manta da shi kaman ya ɓace ko kuma Allah ya kashe shi wannan ka'ida ce misalai da yawa makuwa muna da misalai da yawa wallahi wannan shine sunan Allah subhanahu wataala bal naqadhu bil haqqi ala al batili fayadmahu fa idha huwa zahiqun Allah ce zamu jefa gaskiyan akan ƙarya idan ta dira akanta yanda ka san a wurgo nukiliya bom din nan ne wanda aka wurga a Hiroshima da Nagasaki to a wurgo irin wannan kasan zai gama da komai ne haka idan gaskiya ta sauka akan ƙarya sai malamai suka ce sai Allah ya ce fa'iza huwa zahikun malaman lugga suka ce fa'iza wannan iza ɗin fuja'iyya ce ma'ananta idan gaskiyan ta dira akan ƙaryan tana kashe ta ne kashewan isti'sal isti'sal shine abin da ya zama babu shi babu labarin shi kamar bishiya ce a ce za a sare ta dan ana so ta mutu dole sai an tono ta daga ƙasa jijiyoyin sai an cire su haka na koma haka ba shi na istisal da larabci kenan a tono abu daga tushe shi na an gama da shi to haka gaskiya take wa ƙarya tana dira to ƙarya kwana ta ya ƙare Allah sai ya ce falakumul wailu walakumul wailu mimma tasbun narkon azaba da bone ya tabbata akan ku saboda abin da kuke siffanta Allah da shi na ƙarya cewa yana da ɗa ko yana da jika ko yana da kaza wannan ba karamin sabon Allah bane ba subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da suke faɗa ya kuma ɗaukaka ɗaukaka wanda yake mai girma sai Allah ya ce ni وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله وله من في السماوات وله الله kuma mallakan Allah ne man fi samawati duk abin da ke cikin sammai wal da duk abin da ke cikin ƙasa mallakan Allah ne babu mai iko da su zaka gane wannan yadda Allah ke sarrafa duniyar shi haka kawai aka waye gari da hazo da sanyi a lokacin da ba a tsammani in ba Allah ba zai shirya wannan inda a ce akwai mai iko da wannan zai ce hazon kare zo ya ce a yi zafi don su sha azaba yadda muka hana su wutan nefa ina fata an gane to amma Allah ne mai abu ran da za a fara azumi da kowa na tsorace Allah sai sauko da sanyi ce kowa hankalin shi kwanta fa abuduhu washkuruhu ilaihi turja'una Allah subhanahu wataala walahu man fis samawati wa man fil ardi Allah zai sauko da ruwa a lokacin da ya ga dama ba wanda ya sai hana ya hana ruwan a lokacin da ya ga dama ba wanda ya sai hana ya sauko da suno babu technology da zai hana suno zuwa a kulle tashan jiragen ƙasa da jiragen sama da komai ba yanda Allah ce kowa ya zauna a gida Allah kenan ya kawo zafi ya kawo sanyi ya kawo kaza ya kawo guguwa ya kawo wutan daji saboda mai duniyar tashi fa'alun lima yuridu yana aikata abin da ya ga dama ba mai ce mishi dan me shine wala homan fis samawati mallakan Allah ne duk abin da ke cikin sammai wal da duk abin da ke cikin ƙasa wa man indahu mala'iku da ke wurin Allah kuma sune man indahu kenan waɗanda suke wurin Allah la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai dangane da bauta mishi idan kana yi wa Allah girman kai dan kana masa ibada to akwai mala'iku wala ya alamu junu da rabbika illa huwa mala'iku babu wanda ya san adadin su in ba Allah ba ai kaga a yanzu a duniya ana kiyasin United Nations ta ce akwai mutane biliyan takwas a duniya ko to nan biliyan takwas da aka yi kiyasi dama kiyasi suke cewa ba wai figures ne wanda yake hakikani ba to mala'ikun sama ta ɗaya ma baka saka masu wannan figures din ba ba wanda ya isa ce ga adadin mala'ikun da ke sama ta ɗaya to duk waɗannan mala'ikun sama ta ɗayan kaf sannan ka ɗauki mutane biliyan takwas da ke duniya su wane ne masu bautawa Allah ba su da yawa domin abin da suka ce musulmai 2 biliyan ne 6 biliyan ba musulmai ba ne ba a cikinsu akwai 'yan budda akwai hindu akwai kirista akwai wane ne akwai kowa da kowa akwai pagan da sauransu to kaga a cikin biliyan takwas biliyan biyu ne musulmai haka da ko ba haka ba kuma a cikin wannan biliyan biyun kowa ne na Allah a cikin musulman ba kun gane abin da nake nufi to kaga ashe percentage ne kaɗan masu bin Allah sau da kafa hatta a cikin musulman 'yan duniya sun fi 'yan lahira yawa ina fata an gane eh ka ce 'yan duniya kar ka ce 'yan kaza ina fata an gane yawwa to waman indahu waɗanda suke wurin Allah la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai dangane da bauta wa Allah sannan kuma wala yastahsiruna ba sa gajiya yanzu ka kai za ka yi ibada ka gaji za ka gaji kana azumi za ka gaji ana tahajjud ko ana sallan asham za ka gaji lokacin aikin hajji da ɗawainiya da sauransu to su mala'iku completely ba sa gajiya haka Allah halicce su sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara suna yi wa Allah tasbihi dare da yini sannan ce la yafturuna ba sa kosawa haka Allah halice su Allah yake cewa dangane da mala'iku sai ce fallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa hum la yas'amuna waɗanda suke wurin ubangijinka ba sa girma kai dangane da bauta mishi kuma ba sa gajiyawa kina sa'amu inda ya ce la yas amuna a samu shi ne kosawa ya ce falatu addu wala tuhusa a ja'ibuha wala tu samu alal iktari bi sa'ami in ji mai baiti a samu shi ne gajiyawa to karkashin wannan sai malamai suka ce kamar mai hashiyatul jamal alal jalalaini kusan tafsirin jalalaini to akwai wanda mishi hashiya ana ce masa hashiyatul jamal to a ciki sai yake cewa su mala'iku da Allah ce yi sabbihu na laila wannan hara la yafturuna suna yi wa Allah tasbihi dare da yini ba sa gajiya yanda dan adam Allah halice shi da numfashi kana gajiya da numfashi ba ka gajiya ba wanda zai ce kai ni na gaji da numfashin nan akwai babu shi sai dai ka mutu dole ka yi numfashi kana farke kana numfashi kana bacci kana numfashi kana lafiya kana numfashi baka da lafiya ma kana numfashi kana jin daɗi kana numfashi kana shan daka ma kana numfashi numfashi dole kai numfashi to sai malamai suka ce yanda ɗan adam yake numfashi baya gajiya haka mala'iku ke tasbihi ba sa gajiya misalin iri ɗaya ne ba abin da zai sa mala'ika ya gaji don yana bauta wa Allah kisa ce yusabbihuna lela wan nahara la yafturuna babu gajiya babu kosawa ibada suke diman da'ima sai Allah ya ce ni an ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun law kana fihi ma فسبحان الله رب العرش عما يصفون na'am لا يسأل عما يفعل وهم يسألون a ƙarƙashin wannan dangane da maganar mala'iku malamai suka ce ya tabbata cikin hadisi ingantacce dangane da mala'iku annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya ce attatis sama'u ya ce wa hukalaha an ta'itta wato sama ta yi ƙara sai ce ya cancanci ta yi ƙara sai ce babu wani maudu a shibirin a wata ruwaya babu wurin da za ka sa yatsu guda hudu a sama face mala'ika ya sujjada yana tasbihi a wannan wurin to da mala'iku suka cika sama suka cika suka cika suka yi saman ta batse sai da ta wani irin ƙara kamar a ɗora wani abu kayan da ya masa yawa kamar irin roka misali ka san roka in ta sha lodi sai ka ji tana wani ƙara kun san roka ai ko yawa to irin wannan ƙaran ko kuma a ce wani kujera ne wani mai nauyi ya haushi ko wani benci wanda bencin akwai matsala idan wani shirge ke ya zauna sai ka ja wani kara yana masa wonin ka tashi in ba ka ba za a ji kunya to irin to irin wannan karan da sama ta cika ta cika da mala'iku duk karfin da sama ke da shi sai da ta kara annabi kuma ya ji karan fa yana duniya ka san annabi ba mutum bane kamar kowa eh mutum ne ba mutum bane ba ina fata an gane e shi mutum ne na musamman extraordinary mutum kenan alaihi salatu wassalam to sai annabi ya ji wannan karan sai yake gaya sahabbai sama ta cika da mala'iku yana nan ya ji karan da sama ta yi sai ya ce ya cancanta ta yi karan nan ya ce a yanzu haka babu inda za ka sa yatsanka guda hudu ka samu wurin da za ka ajiye yatsanka haka face mala'ika tara wannan wurin sun sujjada suna subhanallah subhanallah kai kana nan duniya kana iskanci ina fata an gane ina ruwan Allah da ibadanka mala'iku suna mishi to shi yasa ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa sabo ko na kwayan zarra Allah ce amit takhadhu alihatan min al-ardi shin su mutane sun rike waɗansu alloli ne a nan ƙasa wanda ba Allah ba sai ce hum yinshiruna a tambaye su wannan hum yinshirunan ana kaddara mishi aliful istifham ahum yunshiruna a kowanne a larabci shi yasa Allah ke cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul afa in mata ko afa in mitta fahumul khaliduna sai ka ce afahumul khaliduna sai ka kaddara wannan alifun din to anan sai malamai suka ce amittakhadhu alihatan min al-ardi shin su mutane sun rike waɗansu alloli na abin bauta wanda ba Allah ba idan haka ne to ga tambaya ahum yunshiruna su waɗannan abin da suke bauta wanda ba Allah ba suna da ikon da matattu in sun mutu duk wanda za a bauta mishi ya zanto yana da ikon da wanda ya mutu ya da shi in dai har ba za ka iya dawo da matacce rayuwa ba to bai kamata a bauta maka ba duk wani shehi ko duk wani waliyi ko duk wani gausu da qutbi qutbul magharibi ne ko na mashiriki ko na ina ne in dai ba zai tada wanda ya mutu ya dawo da shi matarsa ta mutu yana kuka mun gani dan shi ya mutu yana kuka mun gani to ya zaka ce kuma a rike shi a matsayin abin nan ba zai yi ba Allahumma amin yasa Allah ce ahum yinshuruna duk wanda za a rika ya zama yana da ikon tada wanda ya mutu yasa hatta manzon rahama alaihi salatu wassalam wanda yafi kowa da komai bai taba cewa a rike shi a matsayin ilahu ba shi sada mu yake da ubangiji subhanahu wataala bai ce wai ni a rike na matsayin abin bauta ba a ni amin da'a ni nake da rai in ce ga yanda za a yi ibada amma ba ni za a yi ba ina fata an gane a hum yin shiruna law kana fihi ma alihatu illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna in midiya sun ce lokaci ya kare kun san muna musu biyayya za mu tsaya a nan sai Allah kai mu gobe mu tashi daga wannan wurin alaramma insha Allah abin Allahumma amin abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh